الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين وبنجي سبحانه وتعالى يا شرع أنت yin hadaya da kuma gabatar da yanke-yanke na tagoyi da dabbobin jin daɗi ya ce kuma in an yanka aka gyara to a ci kuma a ciyar da bayan Allah wanda ya kama kai ne bai nuna kwaɗayi da roƙo da kuma wanda yake zuwa ya roƙa ko kuma ya nuna karkatar da ra'ayi da kuma jirwaye da kamar wanka ya ce ku yi haka ubangiji ya hore muku wannan dabbobin jin daɗi ko cewa za ku gane ni'ima ce Allah ya muku ku gode ma Allah akan wannan ni'ima tashi amma ku sani lan yanalallaha luhumuha namun da za ku yanka na ibada lan yanalallaha ba su daga darajar ku wurin Allah la yarfa'ul lahamu maqama shakhsi shi da nama na sadaka da hadaya da makomi ne ne to ba yawan nama ba ko daɗin shi ka sa ka samu daraja wurin Allah wala dima'uha haka zubar da jinin hadaya da layya da abubuwan sadaka ba shi zai daga darajar ka kai mutum wurin Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai abin da zai daga darajar bawa zuwa ga Allah shine jin tsoron Allah ai huwal amalu salihul khalis lahu mal iman abinda ka daga daraja ba wurin Allah shine kyakkyawan aiki tsarkakakke wanda an kai don Allah dai tare da imani haka la yanalallaha luhumuha namun da aka yankawa ba Allah aka kaima ba wala dima'uha jinin nan da aka zubawa ba Allah ka shan jini ba to me Allah yake yi da hadaya da layya da abin da kuke yi saboda Allah na yankawa shi ne ce yana lahutta kawamin ku tsoron Allah ku shi ka samu ubangiji ya yi aiki da shi ya daga darajar ku kaga kamar ranar sallah babba babu ibadar da za ka yi ta darajar ka yanke dabba ka zubar da jini saboda Allah to ai Allah ba jini ya kasha ba sannan naman ba shi za a gyara ma a kai mishi ba a to me yasa ya ce ai shine jin tsoron Allah sannan kuma ka gane wannan ni'ima da Allah ya ma to tana cancanta cewa ka gode ma Allah subhanahu wata'ala shi dan adam yana son rayuwa yana gudun mutuwa ita ko dabba ko ba ta son rayuwa tana gudun mutuwa amma Allah ya hore ka zo ka yanka ta ka gyara ka canye kuma ya baka lada in kayi saboda shi to in ka tuna haka nan to sai ka gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya maka sannan kuma dabba in ba don horewa Allah ba ba da za a yi kai dan adam ka zo ka kama dabba musamman irin shanuwa irin ragubi kai ko rago ko rago in bai in ba don horewa Allah ba kai kaɗan ka ce kai za ka zo ka kama rago ka yanka dan ka ce kazalika sakharaha lakum haka dai Allah ya hore muku dabbobin nan litukabbirullaha dan ku girmama Allah alama hadakum akan abin da ya shirye da ku ai arshadakum li ma'alimi dinihi saboda shiryar da ku da yayi akan alamomin addini kaga alama hadakum ala hidayatihi iyyakum shama ma ba'daha fi tawil masdar ku girmama Allah akan shiryar da ku da yayi akan alamomin addini Allah na ce na da dama ya ce ku imani da shi ku bi shi dole in ba ku yi ba zai ai maku azaba to amma ku haƙƙin ku ne ku ce ku nemo ya za a bi Allah to amma saboda ni'ima Allah da fadalatai sai ya aiko muku manzanni ya aiko muku littattafai sannan ya hora bayi masu tsarki waɗanda za su iya aiwatar da addinin nan tare da manzo ne sallallahu alaihi wasallam kaga kamar sallallahu alaihi wasallam Allah na cewa yadda na zaɓe ka a cikin annabawa da manzanni haka na zaben maka sahabbai a cikin al'umma da haka nan ka sa masu ido lokacin da mashirikai sun ka ce suna so ya kori almajirai saboda su zauna da shi in kuma bai iya kore su gaba ɗaya to a sa lokaci sanda su sarakuna masu kuɗi ke zuwa wurin shi kasu ga almajiri ko guda wurin da idan suka gama suka tahiyar su to sai kira almajirai tun da Allah jarabe shi da su bai rabuwa da su to kaga wata hikima ce ta Allah subhanahu wataala kun fadala ce ta daban ya ce ku yi imani ku bi shi kuma ya aiko da wanda zai gwada muku yadda za a bi shi kuma ga Qur'ani nan bayan ya tafi kuma ya hore sahabbai suka aiwatar kuma ya ban malamai magada annabawa don haka ba ka da uzurin cewa baka bi Allah ba wa bashirul muhsinin kai bishara ga masu kyautatawa shine almuwahhidin masu kadaita Allah إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله حقيقة الله يدافع شيك تنك دكوان إرن شر مشركي عن الذين آمنوا دقوان سكي إيمان أي يدافع قوائل المشركين yana tunkuɗe halake-halaken da musibobin mushrikai da suka yi don halaka muminai ka sani to Allah shi ke kare muminai daga wannan sharurruka kaga sai a kulla sharri hayya walwale musulmi ba su masa an shirya shi ba balantana ma a ce sun ɗauki matakin kariya amma Allah shi ke kare muminai daga bala'o'an da mashirikai ke nufin su da su har butulus gali wanda ya taɓa yin sakatar da majalisar ɗinkin duniya ya ce abin nan da aka cewa Allah to in akwai shi to afirka yake ya ce in akwai Allah afirka yake ya ce musamman najeriya ya ce sharrin da aka yi aka wace soviet ya ce to afirka da najeriya an yahi dubu amma ba wanda ya tasiri don haka abin nan da aka cewa Allah to in akwai shi to nan yake ya ce kai shi in ma ya ritaya to kila ya dawo najeriya zauna saboda yana hangen in akwai Allah to najeriya yake kaga saboda wani sharrin ba ma san an kulla shi ba amma shi ya san an kulla su sun ka kulla kuma su ga cewa ya zo ya wuce ba amma san an kulla ba to da haka musulmi da dan kansu ne tattalin su ne yanzu ba su da musulmi a bayan ƙasa Allah to amma Allah ne ke karewa yana tabbatar da cewa shi kai shi kai abin da ya ga dama da haka mu yi kokari mu ko mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah mu ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah shi ke tunkuɗe sharrura daga barin muminai inna Allah Ubangiji la yuhibbu ba ya son kulla khawwanin dukkan mai cin amana fi amanatihi cikin amanar da an ka bashi kafurin mai yawan butulcewa ga ni'imar da Allah ya mishi Allah ba ya son wannan to abinda Allah abbe so yanci Allah bai so wato Allah na yin azaba ga maciyin amana da mai butulce ma ni'ima Allah ya ce yan kun gode ma ni'ima ta zan ƙara muku yan kun butulce ba ku gode ba ku sani azaba ta azaba ce mai tsanani shehi kan ce ita azaba ta rashin godiya ba sai an saka wuta ba a ni'imar nan da an kai maka baka gode ba sai a kwace kana ji kana gani da kana hangen ba komi ba ne mi a tsaya mi a kaza mi a kaza mi a kaza in dan kaza in dan kaza to da an kwace ka gan shi ga wani sai ka gane ashe da cikin ni'ima kake shine inna azabi la shadid kuma babu abin da ya wulakanto irin mai girma ya kaskasta ko mawadaci ya talauta ko malami ya koma cikin jahilai kaga wajen malami wanda bai girma almajiran shi bai na hangen shi ka wahala da su to ya Allah ya wace su sai ya koma kuma yana jin takaici yana ganin ashe su a girman shi dan almajiri shi an rigan malami shi ya ɗaukaka ta in ba kowa kamar sarki ne ba talakawa da sarki wal iyazu billahi ya koma dan gudun hijira shi daban talakawa da bai yana gane talakawa nan su an martaba ta shi to ashe bai kamata ka wulakanta su ba to in mutum ya wulakanta ni'imar da Allah ya mai to sai Allah kwace ce ba wani wa humul mushrikun sune mushrikai udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir udhina an yi izini lil ladina yuqataluna ga waɗannan wanda ake taya kasu muna cewa su yi hakuri to yau amma masu izini su ma su ɗauki makami su kare kansu almumini da su ne muminai bi annahum an masu izini su yaƙi bi sababi annahum saboda su dai zulimu kai an dai zalunce su shine bi zulmil kafirina iyahum saboda zaluncin da kafirai kai masu to yau dai su ɗauki makami su kare kansu wa inna allaha kuma ku sani hakika shi Allah la qadirun wallahi mai cikakken iko ne ala nasrihim akan taimakon su tun Allah ya ce su kare kansu ba wai ya hita batun su bane a'a shi zai yakin shi zai kare su hayyau amma dai su ma su motsa dan a gane su ma suna iya su tunkari makiya kuma su kare kansu tare da taimakon Allah الذين أخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Su ne waɗanda yake aka yi izinin su yaƙi su kare kansu kuma Allah ya masu alƙawali har da rantsuwa zai tsaye taimake su Allah zai na ukuriju waɗanda an ka fikka shi ne an ka koro su min diyarihim daga gidajensu bi gaira haƙƙin fil ikhraj ba da wani haƙƙi ba na a kore su babu wani abin da ya cancanci a yaƙe su ko a raba su da gidajensu ma ukhriju ba fidda su ba illa an yaqulu ai illa bi qawlin sai daidan ce wasu rabbuna Allah wahdahu ubangijin mu wanda muka bauta ma shine Allah shi kadai wa hadha alqawlu cewa ba a bauta mu kowa sai Allah haqqun gaskiya ne wal ikhraju bihi fitawa bihi ai bi sababihi saboda shi ikhrajun bi ghairi haqqin fitawa ce ba da gaskiya ba da wani haƙƙi ba dan mutum ce zai bauta ba Allah ubangiji da shi kadai to me ana tangwame shi balantana a yaƙe shi balantana a kore shi daga gidan shi kenan an kore shi babu wani dalili na gaskiya walau la difa'ullahi nasa ba dan karewa Allah mutane da ya kai ba ba'dhum bi ba'd sashen su suna kare sashi lahudimat sawabi'u da an rusa wuraren bautar ruhubanawa su ne yahudawa wabi ya da coci-coci na nasara wa salawatun da kanisosi na yahudawa wa masajidu da masallatai na musulmi yuzkaru fi hasbullahi wanda aka ambatan sunan Allah a ciki a to kana cewa ai masallatai sun yi salawat sun yi biya sun yi sawami kamata ya ga ganinka Allah ya fara cewa lahudimat masajidu to amma sai Allah ya kawo masajidu ƙarshe to me a hikima cikin haka nan akharal masajida Allah ya jinkirta kawo masallatai wa ya alama qaman min gairiha masallatai sun yi ɗaukaka daraja daga duk inda aka bauta mu Allah na yahudu ko nasara ko ruhubanawa to abin da yasa Allah ya kawo masallatai ƙarshe la'annar taqdima dan gabatar da abu ga wadi la ya qatadi shay'an bai hukunta komi kama fi qaulihi kamar yanzu cikin zance Allah da tafi minkum kafirun wa minkum mu'min cikin ku akwai kafiri cikin ku akwai mu'mini to ai mu'mini ya yi kafiri ba akwai kwatanta to amma sai Allah kawo shi karshe kashi kaga wani bi zuwa abu harko ba shi accewa ya yi wanda ya zo karshe ba ga yanzu kora al'ummomi al'umma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su a karshe kuma su sun kai kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nas kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ad shugaban dukkan annabawa da manzanni amma wurin aikuwa sai aka aiko shi karshe duk da wurin halitta shi a farko wai zaka Allah misa kadabiina sai ya ce minka wa min nuhin ne an sa gare ka sannan ya kawo maganar nuhu da haka wurin daraja da halitta manzo Allah shine farko amma dai wurin aikowa duniya ayi aiki manzo Allah shine karshen annaba kuma kaga duk shine shugaban su to zaka nan an kawo masajidu a karshe amma ba wajen a gwada an yi su ba na'am yuzkaru fiha da ake ambata ismullahi sunan Allah kasiran da yawa fiha cikin ta wala yansuranna Allahu man yansuruhu ku sani ka ga lamin rantsuwa nan ga nuru ta wala yansuranna Allahu wallahi tabbas Allah zai taimako yana taimakon man yansuruhu ay yansuru dinahu duk wanda ya tsaya ga taimako addinin Allah to shi ko Allah zai tsaye cikin taimakon shi inna Allah haƙiƙa Allah laƙauyin wallahi mai tsananin ƙarfi ne da iko ala khalqihi akan halitta ta azizun mabuwayi ne ay mali'un fi sultanihi wa qudratihi wanda yake mai cikakken buwaya da hannuwa a ta san mishi ga abin da bai yarda da shi ba a cikin iko ne da kuma kudura ce kaga yanzu in kaga musulmi suna shan wahala ta sai ka bincika don ubangiji ka ga sharadi ya kawo wala yansuran nan lahu sai ce manyan suruhu Allah haƙiƙa wallahi yana taimakon manyan suruhu wanda ka taimakon addinin shi kamar can da yake cewa walan ya ji alallahu likefi da alamubiri da sabila har abada Allah ba zai ba da rinjaye ba da hanyar cuta ba zai rinjayar da kafirai sai ce a kan muminai ba to da haka abin da ke faruwa kasashenmu na musulmi to sai a yi gyara mai kyau a gani la'alla ko tankaɗe da rairaya ne ake yi sai an gama tankaɗe na ba musulmin da gaskiya ba daga baya abin na gaskiya duk da cewa allah ya ce ku ji tsoron fitina ba ta tsayawa ga waɗanda yake ba na kirki ba kawai in bala'i ya zo bai tsayawa ga wanda ya jawo shi musiba na game na kwarai da wanda ba na kwarai ba to amma wurin sakamako na aka gane bambanci wanda ba shi jawo fitina ba to sai Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya fi rayuwa ta shi kuma wanda ya jawo bala'i dama shi ya jawo ba kai ne to amma dai sai a kula cewa Allah duk inda ce zai taimako to zai ce ga wanda zai taimaka kai in ba irin wannan ba ne to bai maka alkawalin taimako ba الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سوالين مصيبكم الدين الله waɗanda Allah ya rantse zai taimake su alladina su ne wanda suke in makkannahum fil ardi in muka taimake su ala aduwihim ga makiyansu suka samu tabbacin mulki da tabbata a cikin ƙasa to abinda za su yi a ƙamus salata shine farkon aikinsu za su tsaye da sallah wa atawun zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'rufi za su yi horo da aikin alkhairi wa nahau anil munkar za su yi hani ga barin mugun aiki to waɗannan su ne waɗanda ka taimako addinin Allah kuma kamar Allah na cewa su ne wanda ne alkawali hadda rantsuwa zan taimake su wanda idan sun samu mulki a cikin ƙasa da tabbata da natsuwa za su tsaye da sallah za su ba da zakka za su yi horo da alkhairi za su hana mugun aiki inna Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa shi Allah tabaraka wa ta'ala la yansuru haula wallahi zai taimaki waɗannan masu wannan sifa kaga wanda ba su cika ta ba dama Allah bai musu alƙawari ba da haka ba maganar taimako tsakanin su da shi sannan ya ce walillahi aqibatul umur makoma al'amura duka ta tabbata ga Allah wato Allah duk a gama nika shi za a kai magari in kaya na kwarai za ka ga abun kwarai in ba kai ba kuma za ka ci maɓannarka shi da walillahi aqibatul umur kuma cewa ko da ka ga alamar wahala ga musulmi inda ya ci sun cika sharuɗan nan to jira za a ga aƙiba ta koma gare su wa in yi kazzabu ka bakat kazzabat qablahum qawmu nuhin wa adun wa samud wa qawmu ibrahima wa qawmu lutin wa ashabu madyana wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir wannan ayoyi ba da haƙuri ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa in yi ka in kaga suna ƙaryata ka kakka damu a haka abun yake ba gare ka farau ba ba wani manzo da na aiko face sai an ƙaryata shi an cuce shi yadda ake ƙaryata ka yadda ake cutar ka kakka damu faƙar kazzabat qablahum qaumu nuhin mutanen nuhu sun ƙaryata nuhu ƙablahum kahin mutanen makka ya yi haƙuri har na halaka su na tsirar da shi kai ma ka yi haƙuri zan halaka naka kafiran in tsirar da kai wa adun adawa ƙaumu hudun mutanen hudu kazzabu huda sun ƙaryata annabi hudu ya yi haƙuri har na halaka su na tsirar da shi kai ma ka yi haƙuri zan halaka naka kafiran in tsirar da kai wasa mudu samudawa ma ƙaumu salih mutanen salihu kazzabu salihan sun karanta annabi salihu ya yi haƙuri na tserar da shi na halaka su kai ma ka yi haƙuri zan tserar da kai halaka su wa ƙaumu ibrahima mutanen ibrahim kazzabu ibrahima su ma sun karanta ibrahimu ya yi haƙuri har na halaka su na tserar da shi kai ma ka yi haƙuri zan halaka su in tserar da kai wa ƙaumu lutin mutanen ludu su ma haka nan sun karyata shi wa ashabu madayana mutanen madayana ma sun karyata annabinsu wa kuzziba musa kuma an karyata annabi musa su wa na karyata shi alƙibdawa ba mutane ne ba dan shi cikin banu isra'ila yake sai haka ya ce wa kuzziba an karyata musa bai ce mutanen musa sun karyata musa ba a'a wa kuzziba musa kazzabahu al-qibtu wa fir'aun qibla da fir'auna sun ƙaryata shi yayi hakuri na halaka su tsirar da shi duka waɗannan fa amlaytu lil kafirina am haltuhum bi ta'khir al iqab da jinkirta ma kafirai da jinkirta masu azaba Allah zai kyala azzalumi ta zalunci kamar ya buwaya randa duk Allah ya damƙai to bai kucewa to na jinkirta masu sun ma'akattuhum bil azab sannan na kama su da azaba Allah ya ce to di ba ka gani fa kaifa kana nakiri yaya kagga azaba ta gare su akwai wanda ya buwaye ni akwai wanda ya tsira ma'anahu azaba ta waqi'un mawqi'ahu ta afka yadda ya kamata ta afku shine fa kaifa kana nakiri فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد الله يتي كذاك يا دنيا فكأي من قرية ديوى القريو أهلكناها دمك هلك القريون أي مك هلك متعنى وهي ظالمة سنة الظالمين muka halaka mutanen da a ciki ba mu rosa gidajen ba muka rosa gidajen amma babu mutanen mun halaka su fahiya za ka ga gidajen na khawiyatun mai faɗowa ala urusha a kan rufe-rufenta ka zo ka ga gari ga ya zama kufai an halaka mutanen da ke ciki wa kan min bi'irin da yawa rijiya mu'aqqalatu wadda an kabatta haka nan bi mauti ahliha saboda mutuwan masu shan ruwa wurin ga rijiya nan riyoji da ruwansu da komi da kamar kasuwa saboda cinikin da aka yi da ɗiban ruwa yanzu ku duk an halaka mutanen ga riyojin nan babu kowa wa ƙasirin mashidin da yawa bene abin ɗaukakawa lokacin mutanen shi nan amma ya zama halin bi mauti ahlihi za ka ga benaye ga su nan benaye maɗaukaka amma babu kowa ciki ina masu wurin Allah ya halaka su to don haka nan kuma mashirikai ku yi hankali la'alla taku taku su cin maku afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور wai me yasa makafiran makka ne afalam yasiru fil ardi sun ba su tafiya ne su yawo cikin ƙasa inda suka tabbatar da cewa an halaka mutanen waɗannan ƙasashe kuma lahinsu guda kahirci inda suna da hankali sai su ba kahirci don ka halaka su yadda aka halaka waɗancan ba su yawo cikin ƙasa fatakuna lahum quluban yaqiluna biha ya zama sun samu zukatan da za su yi hankali da zukatan nan su ga abin da ya sauka ma masu ƙaryata manzanni kahinsu su yi hankalin cewa su ma in ba su bari ba haka za a yi musu awa zanu in habba su ta yi ba ai kunni ya girmi kaka an zo an ba su labari au azanun shin ba su da kunnuwa ne yasma'una biha akhbarahum bil ihlaki su ji labarin halaka al'ummomi masu karanta manzanni da muka yi wa kharabid diyar da kuma rusa gidaddaji na kafirai fa ya atabiru da su lura su yi hankali su kama kansu Allah ce kai fa innaha la ta'mal absar ba idanu ka makabta ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur a zukatan da cikin kiranza su ka makancewa cewa wato in zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba za ka ga idanu turu turu to amma in zuciya makamne ya ce to ido ba su ganin gaskiya shi da rubo cika cewa wato dan Allah ya kakkare ka mota ta yi kata kata da kai to ba faɗa akai ba dan Allah ya sa ka zo ka mutu ba haushi ka bashi ba a'a abin da an faɗa da Allah ga zuciya amma ba ta ganin gaskiya ba ta gane gaskiya ga kunne bai jin gaskiya ido bai ganin gaskiya baki bai faɗin gaskiya shi to faɗa akai da Allah in humu illa kal an'ami bal humu adallu mutane sun koma kamar dabbobi Allah ya ce dabba ma ta hisu shari'a sun yi dabba bacewa ya ce to shi an faɗa da Allah to ka gana ashe cewa ba ido ka bakanta ba a zuciya da a cikin kiras da ita ka makancewa don kuma zuciya ta makance to ganin ido bai fa'ida ba gare ta Allah ya raya mana zukatanmu da imani wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kama ubangiji na cewa kai mamakin kahirai wayan sa'adu ka suna neman gaugawarka bil azabi da kawo masu azaba cewa ta daɗe ba ta zo ba mun daɗe muna ji ya kamata a yi maza a halaka su inda gaske aka ya ce amma ba su sani ba walan yi kulefa Allah wa'adahu haƙiƙa Allah ba zai saba alkawalin da ya ba bi inzalil azab da saukar da azaba kuma shi jiran azaba to ya mahi azabar azabtar da wanda ke jiran azaba jiran azaba wanda a tabbas to ta yi azabar musibantawa ga wanda ke jiran azabar tunda tabbas Allah zai saukar da azaba to jiranta ma azabar ce da haka na su yi haƙuri ko kasu yi haƙuri Allah ba zai saba alƙawalin shi ba da sauƙuma da azaba fa anzalahu yawma badr sai ko ya saukar da azaba ranar bada an ka kashe irin Abu Jahali saba'in an ka kama irin shi manya saba'in an ka ɗaure wa inna yawman inda rabbika yini guda wurin ubangijinka daga kwanuka da ranakun tashin kiyama ka alfi sanatin haka yake kamar shekara dubu mimma ta'udduna daga abin da kuke lissafi wa ka ayyan min qadat namlatu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir Allah yace ba su san halina ba shi yasa suka ganin kamar sun kubuta wa ka ayyin min qadatin Allah ɗaya san iyakar gari alƙarya amlaitu laha da na jinkirta mata wahaya zalimatun tana azzaluma suna ganin kamar sun buwaya sun ma'akattuha sannan na kama ta da azaba ana nuhin masu zama cikin garin mutanen garin da kamar sun buwaya amma sai na kama su yace sannan sai na kama su wa ilayil masir makoma dai zuwa gare ni ne ko na kama su ko ban kama su ba za su dawo na kuma zan masu azaba qul ya ayyuhan nasu inna ma ana lakum nadhirun mubin qul ce ba mutanen makka ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ana lakum nadhirun mubin ni ba kowa bane cikin ku illa mai gargadi gare ku mabayyanin gargadi kuma ni ina bushara ga muminai ba ni ka yanke hukunci ba iyaka ta in da sakon Allah in maku gargadi wa sun ka bi ni muminai in masu bushara kin yi kuma komi ya tabbata yana hannun Allah subhanahu wataala dan haka fallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani suka yi aiki mai kyau lahum magfiratun gafara daga zunubai ta tabbata gare su wa rizqun karimun da kuma arziki mai girma shine aljanna wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim su ko waɗanda suka ki ba da gaskiya suka yi aiki cikin ɓata ayoyin na ƙur'ani mu'ajizina suna masu ƙaddarta gajiyawa ni da kuma wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin musulmin mi bakin mi suke mi suka iya yi Allah mi zai muna wanda sun kai wannan kuma suna tara mutane da sassabtar da su gabarin imani suna ƙaddarta gajiyawa mu Allah ulaika ashabul jahim to waɗannan su ne ƴan wuta da haka magana ta ƙare tsakanina da ku ko ku bi da ku kan ku bi ni wannan da ku da Allah mahalicin wa ma arsalna min qablika min rasuli illa idza tamanni alqa shaytanu fi umniyati fa yamsahu Allahu ma yuqi shaytanu thumma yuqimu Allahu ayati wallahu alimun hakim wa ma arsalna min rasulin min qablika ban mu taɓa aiko wani manzo ba kahinka sai ya yi gurin kowa da kowa ya musulunta sai shi dan ya jefa tashi guri cikin gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa shakka cikin zukatan wasu sai ya zama su dunga cewa da Allah abun nan ba daga Allah yake ba sai su ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sai Allah ya bata abin da shi ya jefa ga zukatan wasu sannan Allah ya tabbatar da ayoyi ne shi ne ya tabbatar da su cikin zukatan bayi ne masu imani kaga shaitan ya aikin banza kenan Allah cikakken mai cikakken sani ne kuma Allah mai cikakken hikima ce cikin tabbatar da abin da yake so ya tabbatar dalilin zokan wannan aya cewa shehu radiyallahu anhu ya ce wa kadazallat kadamul mufassir huna dama akwai jalale da hannun shehu radiyallahu anhu saboda ladabi shehu aishi da qur'ani da haka rika takardu ga shehu bata ko taso ba amma ladabi yana da tsayudi a hannun shi to in ya kai inda zai magana yakan rike takardun sai ya gyara murya sai ya cire gilas ya shafa ido shi kenan sai ya magana zai kawo gyara amma kuma ciki babu inda za ka ji ya yi magana mai nuna sassarta daraja ko rede ga magabata malami dai ya zo abin da yake ba haka yake ba to kai in ka zo baya ba za ka soke shi ba ko kai magana mara kyawu abin da ake ta yayi yanzu na zagin magabata da nuna yanzu ilimi yake yanzu aka gane kaji mutum na rena su bukhari su imamu malik da sauran irinsu wanda yake ko ba ma magana ilimi ba yadda ma suka riƙi addinin da ilimin addinin to kai ƙarya ne ka ce kana iya wannan ba ma ka jarraba ba bai yiwa sai imamu shafi'i suna ɗalibu tare imamu malik to sukan biyo shi in ya hito masallaci kan ya zo gida daga gida kan ya zo masallaci su ne mai tambayoyi yana ba su amsa ɗan abun nan wanda ba a samu wurin karatu sai su samu rannan sun zo da wuri suka zo bai hito ba sai bacci ya ɗauke su imamu ya hito dama cikin hadimai ne wata kan riko mai hitila ta zo ta buɗe gida an ya hito ta ruhi sai ta hita batunsu sai bayan an wuce ta ce ku kuna na kuna bacci imamu ya wuce la ya aka kika ba mu tace ta to ku inda gaske yake neman ilimi shi shekara ce nawa da alalla isha ya ka asuba shi malamin naku shekara kaza kullum in ya zo da isha'in nan bai sake alalla zai ta zuwa asuba ko ku zo yanzu yanzu kuna bacci to da haka ba a rena magabata saboda neman albarka ko rena magabata shi ku bai albarka to kaga shehu nan zai magana duniya gaba ɗaya ta ilimi zai magyara amma sai je kai wa qad zallat qadabul mufassir huna imamul mahalli mai tafsirin nan da nake rike da shi to nan kafa ta ta darje bai ce ya kuskure ba aljawadu yakbu in garman doki yakan yi sassarhar bai tuntubi yace kala shi almuhalli ya ce qara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi suratin najmi maza Allah ya karanta suratu annajmi zahawa bi majalisin min quraishin wurin quraishawa ba'da sai ya karanta afaraytum lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra ba ni labarin gumakan kulata da uzza da manata ta uku din nan wata to sai ya ce wai bil kai shedan wai sai shedan ya je wa ala lisanihi ga halittar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam min gairi ilmihi sallallahu Alaihi wasallam bihi ba da manzan Allah ya san da abun da shi dan ya jefa mai ba ce tilkal garari kul'ula wa inna shafa'ata wanda da turtaja cewa afaraitumul lati wal uzza wa manata salisatul ukhra tilkal garari kul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja to shi wancan na farko magana Allah ce ba ni labari ka gane mani shi da afarayatu ka ganan man allata da uzza da manata ta uku sai ce waɗannan su ne gumaka maɗaukaka kuma hakika ana ƙaunar samun cetonsu to ai wannan ya walwale dukkan ma ƙur'ani ga baki ɗaya cewa manzon Allah da cewa Allah ya ce gumakka maɗaukaka ne kuma haƙiƙa hadda rantsuwa ana ƙaunar samun ceton su su gumakka to tilkal garaniku zuwa turta jaɗin nan magana ce ta shaidan in ji malamai ya jewa ta ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗi to da ya sujada sai dukkan mushrikai suka yi sujada tare da sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya yabi gumakka to shi da shehu ka so ya muna bayani ba yaban gumakka yasa sun kai sujada lalle sun yi sujada da banza Allah ya ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah da ya duka yayi duk wanda an masallaci wurin ya duka ya yi sujada bai ma san ya yi ba mushriki ne wannan shi yasa suka hijira zuwa ga Habasha aka ce musu ai don Makka sun musulunta sai aka dawo Makka ko da aka dawo sai ya zama gwammada wurin cutarwa wanzu Allah ya ce su sake komawa habasha hijira ta biyu to abin da ya kawo wannan me yasa aka yi sujada shine wato manzo Allah na karatun Qur'ani to sai Qur'ani ya kama zukatan duk wanda a wurin saboda Qur'ani na kama zukatta da kuma ka amince da mai karatun shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya kawo cewa fasjudu lillahi wa'budu da ya sujada duk wanda a wurin ya duka ya sujada bai san yayi ba amma magana cewa a ambaci goma ka an yabe su shehu ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce dalili in dai za a ba shedan dama ya jeho wasu ayoyi tare da manzon Allah sallallahu alaihi to ina isma take babu isma kenan sannan ya za ka amince cewa sauran duk ba na shedan bane ba za ka amince ba sannan kuma ya za a yi shedan ya zo ya jiwa manzon Allah magana cikin Qur'ani har ya hudaita bai san yayi ba bai yiwa wannan to sannan a auna ba ɗaya yake da alƙur'ani ba wannan magana tilkal garani ul'ula wa inna shafa'atahu la turja bai da haske irin na alƙur'ani shehu ya ce kan a ɗauki waccan magana ya zama an ma shakka cikin wasu ayoyi da ma alƙur'anin gaba ɗaya da ma an nafta ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a ce ma ai duk ma duk ma ƙur'anin duk ayoyin shedan ne kamar wani wanda ya ridda wanda ga fatawa makata manzo Allah ya ce sallama ko ya dahe marigar Ka'aba a bambare shi a kashi ya yi imani ya yi hijira yana cikin kutabul wahai masu rubuta Qur'ani in Qur'ani ya sauko sai ya ridda dawo Makka sai ce ai Qur'anin ma duk dubaru ne wallahi da yawa za a faɗa man kalma sai in rubuta wata manzo Allah ya ce karanta in ji sai ya ji na canza sai ya ce ban ta haka nan don haka take ya ce Qur'anin ma duk da ni da shi mun kai shi to manzo Allah ya ce in an same ko ya dahe da rigar Ka'aba a bambare shi a kashe shi to kaga in aka batulkar garaniku ai wannan yayi nasara cewa ba ma shi ba shedan ba na faɗa manzo Allah wahayi ya tabbatar da shi shehu ya ce wannan magana magana banza ce na'am تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك سي كافري سكي فرن تكي أن يبقوا كنسو ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك sai daga baya sai jibrilu ya ba manzo Allah labarin abin da shedan ya jefa ga halshe da na wannan magana ce kai ka ku ji abin da kace mene ce ce kaji kaji kuma shedan ne zo ya jefa shi ga halshen ka fahazina sai manzon Allah ya bakin cikin haka nan fasuliya bi halil aya sai aka sance shine aka sance mai bakin ciki aka bashi hakuri ga zuciya ta da wannan aya li ya dama inna dan ya nasu shehu radiyallahu anhu ce haza qaulul mufassiri to wannan ba magana ta bace magana shehu mahalli ce jalaluddin mahalli shi wannan magana al mufassir yace shi ma ba lehin shi bane masha'ala hadithul garanik ya tafi akan hadisin da aka ruwaito na al-garanik akwai hadisin da aka ruwaito wanda ya kawo tilkal garanikul ula to wannan shine ya tabbata ga malamai wa huwa hadisun mawdu'un kuma wannan hadisi an yi shi ne kawai na ƙarya ne mawdu'i ne wato an yi shi ne kan ƙarya ma ata illa min tariqil kalbi ba a ruwaito wannan hadisi ba sai daga hanyar kalbi kowa an ce kaza da kaza zuwa wane ce kalbi ya ce kaza kowa zai ce kalbi shine wanda aka fara jin maganar gare ba a ji ta ga wanda ba gare shi za a komawa ba wa huwa kazzabun ma'rufun bil kadhibi shi ko al kalbi kazzabun mai yawan ƙarya ne a wanda dai zai yi hadisi na ƙarya ya ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'rufun bil kadhibi sananne ne da ƙarya ga dukkan malaman hadisi ba su aiki da hadisin kalbi wa haza mustahilun fi haƙƙin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa shedan ya jefa kalmar yabon gumaka ga halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi bai sani ba mustahilun korarren abu ne fi haƙƙin nabi ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaitan domin shi shaitan إذا أمكنه أن يقرأ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم in yana yiwa gare shi ya yi karatu da halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala nu'minu bil qur'ani idan kenan ba za mu yi imani da alqur'ani daga Allah yake ba idan yayin nan yumkinu yana yi an hadhihi al-ayatu allati taqaddamat aidan bi qira'ati shaytan ayan ma da ta gabata ita ma kila karatun shaytan ne idan in ko haka ne na shukku fil qur'ani kaga kenan za mu yi shakka cikin alqur'ani wannan shukku kuma za mu yi shakka fin nabi cikin ingancin annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in muka yi shakka cikin annabta annabi wannan shukku fi shari'ati kenan za mu yi shakka cikin ingancin shari'a in ku aka yi haka nan fayar dinu tamaman shi kenan addinin musulunci ya ɓaci ga baki ɗaya to kuma su alkalbi da irin su su shedan abun da suke so kenan a bi hanyar da za a bata addini ga baki daya to shehu ya ce a azanallahu min sihhati hadha alhadith Allah ya muna tsari daga ingancin wannan hadisi a ce irin wannan hadisi ingantacce ne na uzu billahi muna neman Allah ya tsare mu to a yake shehu ya ce inna ma huwa kazibun wannan hadisin algarani ƙarya ce la asala lahu bai da asali wala yumkinu bi halin min al ahwal an yasura hadha kuma irin wannan hadisin na algarani ta kowane irin hali ba zai yiwu ba ba yadda za a yi shedan ya samu galba ya sa manzo Allah ya karanta abin da ba Allah ya ce karanta ba liqaulillahi tabaraka wa ta'ala dan zancen Allah da yake cewa inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna mu nahanu mu Allah kaga Allah sun za a mai abin da ba da yace inna sai kara takidi nahanu inna mu nahanu mu Allah nazzalna dhikra mu mun ka saukar da qur'ani wa inna mu Allah lahafizuna lahu masu kiyaye alqur'ani ne to in har shedan zai zo ya jewa na cikin qur'ani ina magana hifzi babu ta kenan wali qaulihi da kuma zancen Allah da yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi yace da maza Allah sallallahu alaihi wasallama zai muna kagen wata magana ta ƙarya ya faɗi abin da ba mu ce bai ce mu mun ka ce da mun kama shi da tsananin ƙarfi shine la'akhazna minhu bilami wallahi da mun kama shi da tsananin ƙarfin kamun mu summa laqata'na kaga dai ko kalmar laqata'na da mun kakkace alwati jiyoji na rayuwa minhu gare shi wallahi da ya ji ba daɗi wannan daga cikin abin da ka nuna maka cewa qur'ani ba ba maganar manzon Allah bace dan inda shi ya qur'ani ba za ka ga wannan ayoyin ba a ciki irin su wanda yake irin girma ne ga Allah nan Allah na magana da bawan shi tunda bawan shi ne yana da ikon duk abin da ya ga ya dace ya ce ya ce ba mai hana shi to a ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil jilla hadda rantsuwa la akhadna minhu bil yamin summa la ka wata rantsuwa laqata'na minhu alwasiya ce fa ma minkum min ahadin an hajidin cikin ku ba mutum guda wanda ka iya hala mu ya kare shi daga mu bishi irin wannan kamu da irin wannan abu to shehu yace tun haka Allah yace da manzo Allah zai kawo taji to ina ga in ya kawo na shedan kuma Allah ya kyale kuma ai tayi ai tayi har ya bar duniya har yanzu yace bai yi wa Allah ya haka nan idan lauƙala misal hazal qaul da manzo Allah ya faɗi irin wannan tilkal garani kulula lawaqa bihi haza wallahi da abun nan da Allah ya ce zai mishi wallahi da yayi mishi fa idan tunda mun ga Allah bai mai ba hazal hadisi mawdu'un wannan hadisi ka gashi akai walaysa fil kutubi sitta kuma ka duba littafin da hadisi su bukhari muslim ibn majah abu dawud an-nasa'i su shidda babu wannan hadisi a ciki inna ma la yati illa min tariqil kalbi bai zuwa ko ina sai daga hanyar wannan mutum al-kalbi wal kalbi kullu ahli al-hadith ajma'u على أنه كذاب وواضع للأحاديث dukkan malaman hadisi sun gamu akan cewa mai yawan ƙarya ne ba ko kazibun ba kazzab mai yawan ƙarya ne sannan wa wadu'u lil ahadith mai yan hadisan ƙarya ne ya shiga cikin littafin musulunci wa hadha al hadith bin wad'ihi wannan hadisi na daga ƙage-ƙagen da yayi as-sahihu ma naqulu shehu yace ingantaccen magana saurara ka ji abin da za mu gaya maka yanzu shine tabbatattan magana shehu radiyallahu ta'ala yace abinda ayin gataccen magana annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratan najm hawla al-ka'aba yazo ya karanta suratul najm zahawa gehen ka'aba duk mushrikai manya nan suka yi suna zaune wa awwalu ma sami'at jama'atu quraish min an-nabi sallallahu alaihi wasallam suratan najm wannan shine farkon sanda su kwarai shawa suka ji surat najmi ne wa awwala ya zama farko ya zama zarfu kenan farkon da kwarai shawa suka ji suratul najmi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ke ciki sai ya kama zukatansu har ya raba su da hankalinsu na musul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamman ta ila akhir sura da ya kai karshen sura sajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sujada fa sajadu kulluhum sai dukkan sun kai sujada almuslimuna wal kufaru jami'an musulmi da kafirai kowa sai ya sujada illa wahidan minhum sai kahiri guda kala yace la ya'aluni duburi abadan in ya duka ruwa wuri na saba kai ni na kasa yace ai mugun abu ni ba zan duka ba bayana ya koma saba sai ɗebo ƙasa sai ya sa ga goshi ne haka ka dai gaya sujada kenan ko akhadha tibnatan min al-ardi sai ya ɗebi ƙasa ga tahi ne wa wadaha ala jabati ya dora ta ga goshi ne ya asa ga tahi haka ya doka kaga shi ma dai zuciya ta riga ta kare kenan faqala ya kafini hadha yace wannan ya isa ya ishe ni faƙutila kafira an ka kashe shi kafiri to mi an ma'anata cewa idza tamanna alqash shaytanu fi umniyatihi ce inna malazi taqulu al-aya abunda ayan nan ka cewa anna kullu nabiyyin ko wani annabi ba sa hullahu wanda Allah ya aiko to ya ti bil haqqi zai zo da gaskiya Allah inna ma shaytanu shaytan yulqil wasawasa shi ka je wa waswasi fi kulubi ba'adin nasi a zukatan sashen mutane wato zuciya tunda tana da tsalki asalinta kahin ɓaci to da shaidan bai shiga ciki bai jeho wani abu to baka samun kafiri ko guda to amma manzo Allah na faɗin gaskiya sako Allah sai shaidan ya jeho wasu wasi ga zukatan marasa yabo shine alƙashi ɗana fi umniyati to umniyati din na idza tamanna idza qara'a idan ya yi karatu alƙarshi ɗan fi umniyati umniyati fi ƙira'ati kawai shaidan zai jewa cikin karatun shi in ya yi karatu cewa ba da gaske aka yi ba ba daga Allah ba ne kaga wannan ma'ana ta yi Allah bai zai aiko manzo ba sai in ya yi karatu yana waɗin gaskiyar Allah sai shaidan ya jewa wasu wasi cikin karatu ne ga zukatan marasa rabo ba shi kenan ba to amma doka itamanna waye gurin kowa da kowa ya musulunta fi umniyati cikin gurin shi to tamanna a a qara'a alqirar shine a tamanni ba lalle lalle magana guri bace innamal ladina qulu abinda muke cewa al-ayatu ita dai ayan nan ga ma'anarta anna kullu nabiyyin dukkan annabi ba asahullahu wanda Allah ya aiko ya ti bil haqqi zai zo da gaskiya ta Allah inna ma shaitanun shaitan ne kawai yulikin wasawisa ka jewa wasu wasi fi kulubi ba'adin nasi a zukatan wasu mutane fa yakfuruna sai su kafirce bin nabi su kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yuzhibu bima yulqi shaitan ya tahida abun da shaitan ka jehawa fi ba'd qulubin nasi a sashen zukatan wasu mutane fayuthbitu fihi alhaq sai gaskiya ta tabbaci ko kuma fa yusabbitu fi al-haqqa sai ya tabbatar da gaskiya a ciki fa nuna sai su ba da gaskiya kama waqa'a kamar yadda ya auku li jami'in nasi ga dukkan mutane ma'a jami'il anbiya da dukkan annaba kaga da yawa waɗanda yake sun musulunta an koma madina ba su ma son a tada hirar wani abu wanda sun kai ko ko shi mutum da kai ne in ya tuna wani abu sai ya ji kamar ya shige ƙasa saboda kunya dan jahiliya abu ne na rashin hankali rashin tunani rashin sanin abin da ya kamata to in mutum ya tuna wani abu wanda ya yi sai kunya ta kama shi kaɗai ko da ba a sani ba wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taɓa aiko manzo ko annabi bakahinka illa idza tamanna sai in yayi karatu nan asalin rikicin yake illa iza tamanna illa iza qara sai in yayi karatu in yayi karatu alqash shaytanu sai shi dan ya jeho wasawasi azukata wasu fi umniyatihi cikin karatun shi ai alqashakkat sai ya jeho shakka fi qulubi man yasma'u qira'atahu cikin zukatan wasu daga jin karatu ne ya shukku fi sai ya kokanto hal hadha atin min indillahi amla shin wannan abin da manzo Allah ka waɗi an yako daga Allah yake ko kuwa a daga gare shi da shi abu ne bayan sahullahu sai Allah ya bata mawulkin shaitan wasawasin da Allah ka jehawa a wasawasin da shaitan ka ja cikin zukata wasu su mai hukimullahu sannan Allah sai ya tabbatar da ayatihi ayoyi ne yuthabbitu a tabbatar da ita fi qulubi man arada imanahu cikin zukatan wanda ya nuhin su yi imani wallahu Allah aliman macikin sani ne bi ilqa'i shaytani da jehawar shaytan wasawasi cikin zukatan wasu hakimun mai hikima ne fi tamkinihi minhu cikin tabbatar da iko da yabba shaytan cikin yayi wannan aiki ko kuma cikin tabbatar da shi yayi abin da yake yi ya fa'alu ma ya sha wa Allah na yin abin da ya ga dama kun ba a tambaye shi alhamdulillah
jama'a sai mace alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta a cikinsa da albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين